له كله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah muna ji karatu ne a matsalar da malin ya kawo dangane da illar zama da mutumin da yake da aƙida ta bid'a ko ya nuna mana cewa zama da mutumin da yake ahlus sunna mai kudiri na sunna amma kuma yana yin abubuwa na sabo kaman ka ba irin zunub da ba shirka ba ya kuma sauki akan kai zama da mutumin kirki wadda baya yin kaba'ir zunub amma kuma dan bid'a ne ina fata an gane suka ce ana cewa mutumin da yake akan aqida da ba ta sunna ba dan bid'a saboda asalin aqidar da yake kanta kirkirariya ce ba manzon Allah bane ya koyar a zamanin sa babu ita ba ɗaya daga cikin manyan sahabban nan guda hudu bane ya tabbatar da ita a zamanin su ta ce babu a kusan ƙarshe-ƙarshe ne ta fara fitowa tun daga kan shi'a aka samu khawari mu'tazila jahaniya kadariya wa ma'ila akiri to sake kiran aƙidinsu a matsayin bid'a tun da wannan littafin zai shafa aƙida in aka ce bid'a a nan littafin ba ana nufin mutumin da ya bid'a fil ibada ba ne mun ta da misali ko haga wanda yake bid'a fil ibada layinsa daban ana nufin bid'a fil aƙida ya yana da kudiri game da ubangiji amma ba irin wanda manzon Allah karantar ba ina fata an gane to shake cewa bid'a a nan gurin zamu tashi ne a inda ɗaya daga cikin magabata yake cewa qauluhu wali an talqallaha ya bunayya zaniyan fasiqan sariqan kha'inan ahabbu ilayya min an talqahu bi qawli ko ne ahlul ahwa yake cewa kai dana ka mutu ka gamu da Allah ka je gaban Allah matsayin da laifin zina ko sata ko fasikanci ko ha'inci da dai duk sauran zinubai wanda ba shirka ba yace wallahi ya fi sauki akan ka mutu ka je gaban Allah da kuduri a zuciyarka na irin aqidu na yan bid'a ka mutu ka je gaban Allah da kuduri da aqida irin tafaira ko ƙudiri irin na 'yan haƙiƙa irin na shi'a ta wannan kana cikin bala'i Allah sauƙi ya ce ya ƙudu labinihi kaunuka ta mutu asiyan mutarakkibar kabira duna shirki fa'anta tarju ar-rahama ya ce ka mutu kana aikata sabo manya-manya kamar shan kayan maye sata zina da sauransu waɗanda dai ba shirka ba ne ana ta musu kaba'irin zunub amma ba kuma shirka ba ne ba su kai shirka ba ya ce to ai duk wanda ya mutu da wannan hali ana mara fatan samun rahama a gun ubangiji shi sa tabbata a gurin malamai suka ce idan mutum musulmi ne an tabbatar aƙidar sunna ya kai musulmi ne amma kuma ɗan shaye-shaye ne mazinaci ne ko mai sai da kayan maye ne fasiki ne sai zo ya mutu to kawai abin da aka hana shi ne malamai masu kima na garin su ne ba zai su masallar gawa ba amma dole akwai haƙƙinsa akan al'umma za a je a sallar gawa sai dai a ɗauki waɗansu mutane da ba wa'yancin malama darajar ba don a karanta darasi ga na baya su daina wannan saɓon in an kira babban limamin gari aiwa ne ya ce a wannan ai sai da ku je ku nemi 'yan shaye-shayen uwansa ya ƙi zuwa limamin unguwa ya ce alalala ba zai je ba to hakan sai sa wani mai aikata saɓon irin wannan sai tsorata ya ga ya gashi mutum ya mutu amma an kyazo a ta a kansa a mara sutura a ji abin ne shi to haka sai daina saban kyan amma duk da haka su waɗannan manyan malaman za su mara addu'a daga inda suke domin ƙa'ida ne idan kada cewa an ce maka wane ya rasu to sai ka masa addu'a ta neman gafara daga ce maka ya rasu tun kafin ma ka zo gurin sallarsa in kuma ka samu dama sai ka je gurin da za ka masa sallah ka nema masa gafara da rahama a gun Allah kuma kai ma sai Allah baka lada sannan ka raka shi zuwa kushe wata aje a binne shi amar addu'a kai ma sai Allah ya baka lada a gone sai a mutunta ake samun wannan abu to amma dai zaka masa addu'a ya tabbata cewa manzo Allah ya zo gaban daga cikin sahabban sa ya rasu ko aka ce ai wani ya rasu yace Allahumma ghafir li abi salma ya Allah ka gafartawa wa abu salma ورفع درجته في المهديين وافسح له قبره ونور له فيه واقله في عقبه ya Allah ka gafarta wa abu salma ka faɗaɗa masa kabarinsa ka haska kamar kabarin kuma ka ɗaukaka matsayinsa a cikin mutanen da kake ƙaunarsu kuma Allah ka zama khalifa a cikin abin da ya bari mana mai jagoran iyalansa haga masa addu'a kenan to haga su ma waɗanda aka taimaka ai wani ya rasu matukar kana da yaƙini cewa ba ƙidar faira yake ba ba akan shi a yake ba na ka ƙidar sunna ne amma fasiki ne dole za ka masa addu'a haƙƙinsa ne a kanka kamar wannan addu'ar ko da baka je sallar gawarsa ba na fata an gane amma wanda ya mutu aqida ta bid'a irin wadancan ta nuna cewa akwai wani ba Allah ba wanda shine ke juya duniya a wurin su shine yake sa dauke bala'i shi ke kawo rahama haka wannan kafirci ne to nan ba za ka mar addu'a ba ba ruwan ka da shi kawai Allah tsare imanin yace qala ta'ala ai ubangiji hujja akan wannan abin da muka faɗa ko abin da malam ya kawo na cewa duk wanda ya mutu yana aikin sabo amma ba shirka yake ba to akwai hujja cewa lalle ana sa ran Allah zai masa rahama yace qala ta'ala ubangiji ya faɗa cewa innallaha lalle Allah madaukakin sarki la yaghfiru an yushraka bihi baya gafartawa duk wanda ya mutu yana shirka da shi mushriki mai zuwa gurin malaman tsafi ki bashi magunguna da tsafe-tsafe cewa zai yi kuɗi ba ka shiga mutane ba zai je yi kaza zai yi kuɗi saboda sarja sai sun yi kuɗi shi kuma kuɗin nan rubutu na Allah ne dole ka gane kuɗi komin yawansa a hanyar haram to da ya yi haƙuri Allah zai ba shi daidai wannan a hanyar halal babin haram ɗin ba ne ya samu kuɗin tunda a kowanne yake bin haram ɗin ko bai samu kuɗin ba saboda ba a rubuta ya samu wannan adadin ba to yana yin shirka ta zuwa wurin waɗannan matsafin malaman a ce zai samu kuliya da ranta abin da ta haka shirka ne a samu tattabara nau'i kaza a samu kaza haka shirka ne kai tsaye duk wanda yake kan irin wannan aqidar ko wani rahin lafiya ya dame shi yana fama an ya rasa magani wanda kuma galibi da yawa jinyar da take da mutane rasa maganin rashin zuwa a yi binciken kwakwafi ne a gun masu ilimin kiwon lafiya kana wani rana gefa ne wani wanda ba kwararre ba bai san harkar baka jagunsa shi lafta maka wasu magunguna ma har zuwa karshe kashe ka saboda jinyar da kake da ita ya baka maganin da ba na jinyar ba haka madadin ka samu sauki sai ka samu kuma jinya wanda an samu haka da yawa mutum lafiyarsa kalau ba da hawan jini sai dai samu wani bugagge mai ilimin likitanci na kanin shirme sai ba shi maganin hawan jini daga ya sha kuma sai jinin sai ya boru sai ya harbazu ko da su kenan sai jiya mutu sun kashe mutane da yawa ba adadi ana da yawa ba adadi to kaga an shiga wani layi kenan to ya ci fama da jinya rasa za a yi sai a je a samu irin waɗannan sa'a wannan ai ai wani aiki za a ma za a maka wani aiki na musamman ne daga nan sai a raba ka da Allah to in yadda da wannan ya mutu kaga an shiga mala'i ya fita layin ubangiji Allah ka tsare imanin to duk wanda ya mutu baya shirka ubangiji ka cewa lalle shi Allah baya yin gafara ga duk wanda ya mutu yana shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u amma yana gafartawa duk zunubin da mutun ya mutu akai wanda ba shirka ba ko bai tuba ba wani na kudurin ahlus sunna liman yasha'u ga wanda Allah ya so ga wanda Allah ya ga dama ina fata an gane abinda suke nishi malamai suka ce anan idan mutum yana aikin sabo bai tuba ba sai ya mutu amma sabon ba shirka bane to zan tittika da aka samu da yawa a ga ayar qur'ani ga hadisan manzon Allah shine dayan biyu ne in ma Allah a rahamarsa in aka je filin kiyama ya gafarta masa gaba ɗaya zunuban saboda akwai hadisul batsaka wanda malamai sun san shi ko ɗaliban ilimi sun sani manzala fa da labarin wani mutum cewa ran tashin kiyama za zo da shi gaban Allah sai a fitumar da takaddun zunuban record din da ake a kansa kaga kowa daga ya balaga za a bashi ai attachment na mala'ika ko yana kula da duk abin da kai mutum yana balaga Allah zai bashi mala'ika shi yake mala'ikan akan ka yake aiki duk motsin da kake 24 hours kawai recording yake yi har da mutum zai mutu tukuna ya sai sallama da mala'ika shi ya gama aikinsa yasa a wata sura ko a wata aya Allah ke cewa wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atidu zai je ga mala'ika ya ubangiji kine karin din mala'ika kene ya ubangiji ga abinda nayi recording na filing game da rayuwar wani atidun ga sunan gaba daya kine ba yake cewa akwai mala'iku guda biyu da ibu da atidu ina fata an gane malamai suka ce a ba sunan mala'ikun bane raqibu da atidu mala'ika ne guda ɗaya amma aiki biyu yake zai shine raqib din kai raqibuka yana lura da duk abin da kake sannan ya gama abin da ya tattara game daga kuma zai zo gaban Allah da abin atidun ya kawo shi a halarce kaga shi kadai ne yayi aiki guda biyu ina fata ana ganewa to sai bawa Allah da kudin kace gara kudin da nayi game da wani gaba daya a filin kiyama kenan to sai Allah kuma ya karba da hannunka kai din da aka kanka ta ce maka ikra kitabaka ka fadin suka yawma alayka hisiba ga littafin ka nan karba ka karanta idan mutum Allah sana cikin masu rabo Allah ka saka mu a ciki sai a bashi a hannun dama sai karba da hannun dama to wannan alamu ne cewa shi masha Allah tawo da haka ne ma zai yi murna zai zo gun mutanensa sai ce fai ƙulu ha umu ƙura'u kitabiya ni da danta ne mulaƙin hisabiya ko ya ce ya ku mutane na don ma kiyama duk wanda ka ganshi na ka karɓi abinka na hisabi ka san duk wanda ka sani ga malam ali ga malam abubakar kwallo ga duk kowa ka san kowa kowa yanci kawai ikra'u kitabiya ku karanta ku ga littafi na saboda Allah ya ma gamdakatar abin da ka samu a littafin lafiyayyen abu ne to haka baka kunyar kowa ya gani kamar je ka ce ran jarabawa a secondary school an yi jarabawa an zo an raba wa ɗalibai result ɗinsu a secondary school haka duk wanda ya ga papersa ya ga ya ci abin da yake so aka ga in tsaure ne zai yi ihu ko ya yi ayar ko ya tambulin ya wullata sama eh a daga kwalar kwala a ce mu wasa ne ko a daga kwalar riga na yi kaza lalazi na ajiye musu da wani haka a zan saurayi sai wulla muku saboda ya san mai rubuta amma kaga an raba ka nemi wani kalsa to jagwa ne eh wani kuma ya yaga ana bahi ma zai yaga ba zai bari a gani ba kamar samfarin tashin kiyama zaka duk wani ce wa amma man utaki sabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya da to niki yana da yaqini zan gamu da sakamako lahiya lini ne saboda haka ko karanta Allah ka saka mu a cikin su to wanda kuma aka bashi a hannun hagu Allah ka tsare mu bayan na hagu ma kwanda a saka masa min wara'i zahari a sa hannun hagu ma saka hata ciki a juya shi ta baya a wulla masa haga bala'i kan bala'i kenan Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka tsare mu ya ubangiji to wannan hadisin bi daka ce sa da wani bawan Allah gaban ubangiji ga litafan sa ai file file din sa na zunubai na rako din rayuwar sa gaba daya sai a fito mar yace da wata rijista inji manzon Allah guda 990 99 kai afwan 99 ɗari ba daya kowace idan aka bude ta yace maddul basar girman littafin kamar iya idan kallon ka yanzu ka tsaya a fili inda babu komai ai idan ka zai kalli kusan sama da kilomita daya a fili haka to littafi guda daya kamar girman wannan haka manzo Allah ya faɗa kuma sau 99 sai a ba shekaranta ya iya arabiya bai iya arabiya ba dan boko ne ba dan boko bane tashin kiyama an tana tsarin rayuwa ne ya je makaranta bai je ba to a ranar sai ya karanta a cin kudiri na ubangiji saboda a duniyar ma da kace karatun Allah ne gada maka ka iya karatun ko ba shi bane wani ya ce to yana mamaki kawai littafi babu wasali ko daya kuma ana karantawa aka ce to ai ilimi ake karantar da mutane su koyi karatu ba wasali ina fata an gane to haga ai dama Allah faɗa mana cewa shi yana dan adam kuma me ya koya masa ya karantar da shi ko karanta nuna masa idan zai yi bayani to sai mutumin ya karanta gaba daya file ta sai taran nan kawai sako ne yayi kaza yayi kaza duk sako ne zalla a ciki gaba daya sako ne sai Allah ya ce masa wannan abin da ka karanta ka tabbatar kai sai ya Allah nayi ba mu su'al kiyama ce ka ƙara dubawa dai anya kana ganin su mala'ikun nan ba su maka soge ba ba su ma ƙarin gishiri ba sha ubangiji Allah ba su mun ƙari ba duk aiki na ne nayi to yanzu kai kana da wani abu da za ka kare kanka da shi ka duba adalci na ubangiji fa zai baka damar ka saboda inda Allah ya karrama dan adam shi fa halice ka in daga dama mai an mutu ka kawai ta tafi ta dole ka tafi ba shayi ka ba ko baka lahi ba ka tafi ai adalce maka saboda zama kai nashi ne to kana da wani abu da zaka kare kanka sha ubangiji ba ne da komai saboda ya tsorata ya riga ya rude sallah ce a mu a gurin mu Musa Allah akwai aikin alherin ka da kai to ya Allah me aikin ni na manta shi sai ce sai a turmar wata yar takarda bi tsaka shi ne suke faɗa a larabcin zamani ake cewa aidikar bitsaka saboda wani ɗan ƙaramin abu ne mai kunshe da bayanai a ciki to sai a ba shi tashi tauga wannan aikin alheri ne to ya Allah yanzu wannan dan karamin littafin dan karamin fefan nan ga waɗannan manya-manyan file 99 ya Allah ina za a yi balancing wannan equation ai ba zai yi ba salati a Musa Allah ba ma yin zalunci a cikin wannan fefan an rubuta ashhadu an la ilaha illallah ko kuma la ilaha illallah muhammadur rasulullah mana kalmar shahada da ya yarda da ita a duniya tauhidin sa da yake da shi shine Allah ba shi a matsayin wannan fefan tashi to yanzu Allah wannan ita kadai ai ba za ta ce a a dai gwada to tunda haga ya mutu baya shirka kenan sai a dauki wannan kalmar shahada ta shi tauhidin sa sai a sa a hannun sikeli guda daya sai a dauki takaddun nan guda 99 gaba daya sai saka su a hannun sikeli guda daya sai kalmar shahada ta linjaye su kaga dizinibin da ya gaba daya ya rayuwarsa tauhidin da ya mutu a kansa shi duk abin nan da babu shirka a ciki kawai dan wrongs ne kawai ko ya mutanen wrongs ne kawai yawwa ya sha ya zuka ya fesar ya shaka yawwa ya sata ya sana duk yayi duk wani da gulgulo yayi amma dai babu shirka a ciki baya shirka to sai kaga Allah cikin kudirarsa kalmar shahada tauhidin sa ya rinjayi zunubin sa zaka sai Allah ya ce to haga an da an yi balancing equation ya tafi aljanna ladan sa yafi zunubin sa yawa wani na nuna mana mahimmancin tauhidi kuma darajarsa na fata ana ganewa to haga duk kudirin da yake kansa tauhidi ne amma aikinsa a duniya gaba ɗaya kuma sabo ne to shine illar mai aikata mai kudirin bid'a mai kudiri na shirka mai kudiri na banza irin kaira irin kaza din nan da kuma mutumin da kudirinsa akan sunna ne amma kuma duk aikinsa kawai wrong sai jagwalgwalo ne sabo ne saƙe-saƙe ne ba a sallah cikakkiya ma sai azumi ya shigo ba kun su budewa suna nan da yawa sama ko baya shirka duk abin da yake baya shirka to suka ga Allah mata rahama kuma suka ce to haga wannan hujja ne akan cewa duk wanda ya mutu baya shirka to akwai yiwuwar Allah ya mar wannan irin abonanza da wannan bonanza ce yasa ce liman ya sha'u ga wanda Allah ya ga dama wani kuma tunda yayi saban tunda Allah ya hana sai Allah kaddara mar me yayi ya saci kudin mutane ne cin amana yayi ya zagi mutane ya ci naman su ya ci mutuncin su haka hakurin al'umma ne ko to ba shi da duk wani aiki ma kwada na alherin da ya sallah babu azumi babu komai babu ko kuma in ma da akwai su ana ɗebo ladan sa ana biyan alhakin da ya na sutar mutane har ma ladan ya zo ya kare kuma mutane su ba su kare ba kaga shi ma shine hadisul muflis da manzo Allah ya magana kansa hadisi ne da yake magana yace kun san waye muflis ma'ana matsiyaci sabi suka ce ya manzo Allah matsiyaci ya shine mutumin da bashi da farin kudi ko bashi da kadara bai bane matsiyaci bashi da farin kudi bashi da kadara in ka talaka aika mun ka dan gyara abun ai talaka ko ka talaka ne ba sarauta bane da shi amma ka ce matsiyaci ne da ko naira ko bashi da komai na kadara kama sayar babu Allah ya ce a wannan ba shi bane matsiyaci domin shi wannan ai zai iya yin samun kudi nan gaba ko kuma in ya mutu ba sai ta kare ba to matsaya ne ce da jeran tashin kiyama sallar ta lafiya azumi lafiya komansa mai kyau amma a filin kiyama ya ji ya ci kudin wani bai biya ba ya zagi wani ya zubda wani mutuncinsa ya yi wanta kazafi ya yi da haka dai sai a rika ɗiban ladansa ana biyan haƙoƙin mutane har ladan ya zo ya ƙare mutanen ba su ƙare ba sai ana ɗebo zunuban mutanen ana lafta masa a ƙarshe sha wullahi jahannama to amma irin waɗannan ba dawwama za su yi a jahannama na fata kuna ganewa wannan shine aqidar ahlus sunna duk wanda ya mutu akan tauhidi duk saban da yi to ko an saka shi a wuta ba zai dawwama ba sai dai abin da ake so kowa ya rika tunani ya rika ji a ran yace ne shine karkai da ka shiga wuta ko ta sakan daya ce so ake kai kokari bayan kana aiki kuma kana addu'a Allah ya maka gamdakatar mu shiga cikin layi wadanda Allah ke cewa la yasma'una hasisaha wa hum fi mashar anfusuhum khalidu ko rugudin wutar kar mu jiyo ma balan tana ka hangota bale ka ga hayakinta wannan shine ka rabota karan farko ana zuwa filin kiyama kai Allah ta to da ran intari a tafi aljanna Allah ka saka mu a cikin su to wannan shine kudirin ahlus sunna haka kenan ba sabo da ba shirka ba kashi biyu ne ko Allah a cikin kudarsa ya ce kawai ya yafe musu tun daga wani hadisi na daban shi ma manzo Allah yake cewa Allah zai kira wani bawa su yi magana daga cikin bayinsa ya fito da zanubansa gaba daya su yi gana daga shi sai Allah ba kowa ya ce zanubinka ne wannan ce haka ne ya Allah wannan ma naka ne haka ne wannan ma naka duk haka ne ya Allah to me yasa kai ce Allah shedan ko ko baka zaka shi ba ya Allah shedan ce to a duniya da kake zunubin ni Allah na rafa maka asiri babu wanda ya sani haka ne ya Allah da mun Allah ga dama sai tona maka asiri kana fara yi kowa ya san ka aya ta ka a duniya ba haka ake ba to Allah sai rafa maka asiri to da haka tunda na rafa maka asiri a duniya a nan lahira ma kiyama je kana yafe ma ba wanda ya sani sama waye yake da garantin wannan a duniyar sunna ba mai garantin wanda mun manzala bai faɗa mana ga mai garantin ba sai da ka zanto tsakanin alkhawfu war raja kana kwadayin rahamar ubangiji kuma kana tsoron ukubarsa ka samu ka mutu a haka Allah ka samu dace to haka wani shine hujja akan cewa lalle mai sabo idan ya mutu in dai ba akan aqida irin ta bid'a yake ba faira haqiqa wane ne tarkatan nan tatsini duk da irin su ko ba akan su yake ba amma yana aka ta sabo manya manya to karshen lamarin sa dai shine ko ya shiga wuta za a fitar da shi kuma aljanna saboda da hadisi masu tarin yawa hadisin da zai ceto na ƙarshe ce ya Allah ga masu mutane musulmi masu imani a cikin wuta ya ce ka je ka duk wanda imanin sa kai ƙwayar zarra a fito da shi sai a fito da su haka za a rika zuwa a je a da har a zo wanda imanin sa zo mafi kankanta wanda ido bare ma iya ganin ma abun ba shi ma a fitar da shi daga baya a saka sa aljanna amma mu muna fata kar ma mu gautar jahannama kawai mu shiga aljanna da har ya ubangiji yasa ni ne ga janna wallahi ba zan tambaye mutanen wuta ba wallahi ba zan tambaye su sai me zan yi da su ba rana da su Allah kawai na gode ma har kawai zan ci kawai sha sha'ani na to me zan kalla ne da wannan abun da baki kawai babu eh babu ɗaya ne kawai ya Allah ina ware yana wuta ya Allah da da shi sai da da shi shikenan saboda alfarmarka Allah yana yi ana ya tabbata sunnar manzo Allah za a zo da cikin wuta a nemi wani dan wuta ne sai malaka zo su ce ina wani gani a fitar da shi sai dan wuta su yi kansa ta waya ce ce shi malaku ku ne ce a ba mu bane to annabawa ne a qur'ani ne a to su wa suka ce ce ce a ai wani abokin sa ne da suke zama a duniya yana aljanna Allah tambaye shi kun ji dadi yan aljanna sai ce ya Allah jannan nan ba dadi me yasa wani ya ubangiji abokina wani yana wuta zaka ba dadi ta shi kuma Allah ya alƙawarin cewa duk wanda ya shiga aljanna lahum fiha ma yasha'una duk abin da kake so Allah zai baka Allah ka ba mu aljanna duk abin da kake so ba wani ya manzo Allah akwai doki ne su kuwa yace Allah saka zaka gari wani ya manzo Allah ana ana zuwa gona wala kuma to shi ba ai yanzu manomi shi inda kai hanawa ba ai ba jin daɗi ai in ce yawo bangiji yawo bangiji Allah a bani wata zuƙaƙƙiyar mota ko eh amin titi daga nan zuwa bangon duniya ko kai tugulu kai kade to Allah gon Allah ba kai bane wannan duk abin da kake so Allah ce zai baka bayan wannan ma ce waladaina mazidun za mu ƙara musu Allah ka saka mu aljanna Allah ka saka mu aljanna Allah ka saka mu aljanna Allah ka dukan mahaifanmu da abokanmu da ƴan uwanmu Allah Allah ka ba su aljanna Allah Allah ka raba mu da shiga wutar jahannama wallahi mutun ya iyayin sa daga bai shiga wuta ba dan karshen bala'i kenan Allah ka tsare mu ya Allah to shine a wannan kuma ba ba mala'ika bane ai ƙarin ɗin shaiɗan ne can da yake cewa wa ƙala ƙarinu hala haza maladai ya atidun ko yawwa to sai kuma yanzu ai ba duk uzurin adam ne yake cewa ai shaiɗan ne ai shaiɗan ne ai shaiɗan ne ko to shine wa ƙala ƙarinuhu rabbana ma adaghaituhu walakin kana fi dalilin ba'id shi kuma ƙarin ɗinka ne aljani duk ɗan adam idan ya balaga da Allah ya baka malaika attach sai shaiɗan ma turo maka aljani nashi shi ma attach haka suke tafiya a jikinka shi za ka wani lokaci in wani abu yanzu sai ka zauna bai ce maka kai ana ce kai har kai ba na samu haka ba to wanka na alherin mala'ika da yake kokarin ga saka ka alayin mai kyau na sharrin kuma da wancan kadan din ne ta ai kawai shi Allah ai gafurun ne kawai in kai in ka zo kai alwala kai na fula rakai bi Allah ya kai ma haka ta giraya ma kawai sai rubta da mutum to kuma yawa kana yi fa ka mutu ya kenan to shine shi wannan karin din aljinin ina ce ya Allah ba ni na batar da shi ba dama tun a cikin bata yake ni kawai taya shi ne dama na sami shi alayin yan casu kawai na ja motar hayi gaba shi kenan kawai ya rima ya biye sha kida na fata an gane to shine bambancin abin da ake faɗa to kaga kenan aboki ma zai ceci abokinsa shi yasa bayan malaka ba su labarin cewa abokinsa ya tafi sai su fahimta kuka ta cewa malana min shafi'in wala sadiqin hamim mu ba mai cetar mu ne yanzu gaba daya ko da wani abokin mu na duniya ya cece mu mana to ba kai abota da mutanen kirki ba ya ne tuno ka yasa an zaka yi abota ka yi aboki da mutumin kirki kaga ko da a nan duniyar baka ba abin da yake faɗa maka ba idan kai sa'a aka tafi lahira ko kuma ce in yi sa'a ko in yi sa'a ka tafi lahira shi abokin yana aljanna to zai iya ceton wanda yake wuce inda bai mutu akan shirka ba Allah ka tsare imanin wannan shine kudiri na ahli sunna wal jamaa to shine sai mina muke eh yace wa hatta la uddiba sahibul kabira to koda an yi wa mutumin da ya mutu akan sabo manya manya a cikin wuta ko finnari fa innahu fa inna malahu ila aljanna karshen lamarin sa dai zai koma aljanna ne wannan shine kudirin ahlus sunna duk wanda ya mutu a aqidar tauhidi mai kyau amma ya mutu kuma yana yin sabo shaye shaye sai da kayan maye waye sata cin amana gulma duk haka to ƙarshen lamarin sa dai zai shiga prisoner ne a lahira ya shiga wuta shekara 100 kaza ko 1000 kaza Allah dai da Allah ya ga dama daga ba kuma sai amma da shi dai aljanna wannan shine kudiri na ahlus sunna wal jamaa yace wala yukallafu fin nari duk wanda ya mutu da tauhidi baya tabbatuwa a cikin wuta da wama a ci yace amma sahibul bid'ati amma wanda ya mutu akan aqida ta bid'a irin su faira da ire-irensu duk wani kudirin da ba na Allah da manzansa ba na Qur'ani da hadisi to duk wanda ya muta irin waɗannan ƙungiyoyi ko irin wannan kudirin na cewa akwai wani wanda ba Allah ba da zai yaye wa duniya damuwa ko ya saka wa duniya a kawo sauki ko a yaye bakin ciki ko a ji har kabarin sa ana ihu da Allah ku yaye mana a da fitir ba haka ne ta faɗa ba kabarin wani ba ku gani ba ba yi ta faɗa kwanakin baya ba yana ta yawo abin a cikin social media ya je kabarin wani daga cikin shehunansu yana ta kuka wai da Allah shehu dama kun yi mun gani yanzu maga himin ga tsadar rayuwar nan ku yaye mana to wannan kudirin in ka mutu a kansa kafirci ne saboda Allah ne kaɗai ke kawo sauƙi kuma ke yaye damuwa in ka yadda akwai wani ba Allah ba da yake da wani tasarifi a cikin wannan ko ya kawo arziki ko ya yaye jinya ko ya bada ilimi ko ya bada ruwan sama ko ba haka bane ka dauka a ranka cewa akwai wani ba Allah ba da yake yi to ka fita layin musulunci kuma koda kana sallah kan kai sallau ne ma sallah ka ba ta maka amfani ba don mutum ba musulmi bane Allah ka tsare imanin Allah tsare imanin ya ce fannin ƙari ko ta jirrahu bida'atu ila kufri to wannan bid'a da yake yi ta da tahi za ta kai shi zuwa kafirci kaga shine har zai iya zuwa kabarin wani bayan ya mutu ya rika yin addu'a da cewa wai shi wannan da ya mutu a kabarin ya yaye masa bakin ciki Allah kuma cewa yi amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su wa zalakum khulafa al-arab a ilahum ma Allah yanzu akwai wani Allah banda ubangiji da zai yaye mutane ya amsa addu'ar mutumin da ya shiga cikin kunci da damuwa ya yaye masa akwai ba Allah ba akwai wanda ke jijjiyo duniya da kakanninmu ne suka tafi sai iyaye suna tafiya sai mu wutar mu ba mana akwai wanda yake wani abin ba Allah ba babu wanda ubangiji to wani da cewa akwai wani ba Allah ba da yake da irin wannan abin ya fita laya musulunci Allah ka tsare imanin ya ce wala yi faya kunu nila ko? faya kunu minal kari na finnari sai ya zanto cikin wadata dawwama a cikin wuta domin ya mutu kan kafirci ya ce li annahu ahdatha fi dinillahi ma laysa minhu saboda ya kirkiro wani abu ya ce addini ne alhali kuma ba cikin addinin Allah abinda ake nufi qur'ani bai kawo ba manzon Allah bai bayanin sa ba a cikin sunnarsa kuma shi ya mai da shi addini to haga ai daga nan ka san cewa an shiga cikin matsala ko yace wal asi shi kuma mai yin sabo na kaba'ira lam yaqul innal ma'asiya dinun bai taba cewa sabo addini bane yanzu wanda yake shaye-shaye ya yadda cewa shaye-shaye yake sabo yake har ma dai faɗa mara bakinsa a yi aran ma kai kuma na addu'a Allah shirye mu saboda ya san sabo yake aikatawa wallahi Allah mu ma dai abin ne dai ya zama kaza da kasan ɗan shasha ku ya fi kowa iya jawabi musamman wanda yake shan irin su da sauran kayan wasu kalolin kayan mayan nan kwai larabi da biyayya da wani jawabai na shirme wallahi kawai dai ku samu addu'a wani har kuɗi zai ba wasu kai ya zo ga sadaka kuma na addu'a Allah shirya mu kuma na aikin saban to haga ya yadda cewa sabo yake yi bai ɗauka addini yake ba amma wanda zai je ɗauki ganga yana kaɗa ta ya kwana yana kiɗa yana ji a ranar cewa addini yake ya zai tuba yana waka yana kiran sunan waɗansu yana ba su matsayin ubangiji ya zai ɗauka cewa abin da yake yi sabo ne ya ɗauki ganga a masallacin da suke sallah suna kaɗa ganga suna lamshi ido suna cewa bautar Allah suke to ya zai yana ganin yake lada yake samu to haka babu ranar tuba kenan to shine sharrin bid'a da kuma bambanci da da kuma sabo kenan Allah ka dare imanin eh yace fa kaunuka tamutu ala ma'asiyatin kasancewar mutun ya mutu akan sabo walau kabiratun ko da manyan sabo ne irin su zina sata da ire-iren su duna shirki wanda bai kai shirka ba dai akhaffu min an tamutu ala bid'atin to ya fi sauki akan mutun ya mutu akan aqida ta bid'a ta tsine qur'ananci yace shi qur'ani kada yadda da shi a duniya ba ruwan hi da hadisi yana kan aqidan sai ya mutu haga ba la musulunci ai kamar yace ne ya kamar yace ne ya yadda da Allah amma bai yadda da manzon Allah ba akwai musuluncinsa akwai imani agunsa to haga babu ganin musulunci kenan Allah ka tsare imanin yace hada kalamun wadihun jiddan wannan bayani ne a bayyana gashi nan kowa ma ya gane shi yace qauluhu ala tara ana yunus bin ubayd qad alima anna al-khuntha la yadullu ibnahu min di an dinihi yace ba ga cewa shi wannan ɗaya daga cikin magabatan ba ya san cewa dan sa ya je gidan yan shaye-shaye ko masu aikin banza yan karta yan cata yan karuwa yan waye wannan ba zai cutar da addinin yaran ba zai cutar da addininsa ba saboda koda yana aikatawa ya san cewa zunubi yake yana ga koda an musu mutuwa su da wani ɗan shaye-shaye wani abokinsu maman shi ta rasu ko baban shi ya rasu to za su taho su iyo zuga guda ko ya samu in tabaru toshe irinsa wasu a ganinsu kar kowa rena su Allah ka shirya ya Allah Allah ka tsare mu da zuri'ar mu wai kar kowa rena su sai aka ho zuga guda azu ana zuwa kallon mutane assalamu alaikum a koma gefe a launa sai a duba a cikin sufa yan shashayen fa sai a duba na ce dan malam ka ba mu ciyafa kasa su yaren su ma daban ne dan malam ba mu ciyafa wai ba su fatiya sun yadda cewa ko a cikinsu akwai wanda ya fi kusa da Allah a kansu shi ne ɗan malam shi ɗan malam ne sai ya halin malam ya zama ɗan shaye-shaye amma duk da aka da ya kira tun za ka yanzu an zo maganar Allah ne shi ma san Allah yake saboda ka sai ɓatar ya kalli kowa da kowa sai musu tuku na annabi mago mago na annabi mago mago ko Allah zai mata eya ne kawai shi kenan eya ne wannan yaran su ne yarurrukan su ne in baka san yaran ba su ta bada kai sai su yi magana kana zuwurin baka san me suka faɗa ba saboda yaran su ne amma in ka san yaran sun faɗa kai ma ka yaram da su shikenan in kai musu kuma ka za'a ustazu ya sai ustaz wallahi Allah ka shiryar shi yasa wallahi wajibi ne akan dole yake da mulki ya hana yayi yaki da masu da kayan mai wajibi ne akan sa idan ka je gaban Allah a mulkinka ka bar masu ‘yan maye suna sai da kayan maye suna kawo ƙwayoyi alluran kwakwaya waye ana sai da al'umma suna lalatar da tarbiyyar da kuma ƙwalan mutane wallahi mutum ya shiga uku saboda alhakin akan shugaba yake saboda shi ne zai iya hanawa a duk dokar kasar duniya ai dan mai kashe shi me sadaka mai kashe ake duk duniya ko ba hukuncin musulunci ba yanzu ta America in ta kama dan dan dan kokin ake sani me saka gwamnati na ta ihu akan Mexico manyan yan kwayan duniya a can suke da Brazil saboda ka ake ta fada da su domin inda za ka mu kwaya kasar ku to sai Allah ta dukkan mutanen ku wanda ya kamata ya tunani ya kirkiri wani abu taimaki al'umma ya zama dan kwaya a gare shi ma sai an bahi na abinci haka ya sa ra'ayuwa ai ya kashe al'ummar ku to sai ku ya gari kun zama useless gaba ɗayan ku duk abin da ka gana na sabo ai ba iya yin sa galibi sai an sha kayan wani abu na maye saboda Allah fayyan hankali akwai abin da mutum ba zai iya yi ba yasa ga ya sa bakin tabaro wai shine wani horasce ba mutunci sai ya zubo ta kwaya kafin ya aikata wani badala saboda hankalin sai kauce mar tukunna yasa dole ake musu hukuncin kisa yasa shugaban shi ya kalubale a gaban su to abin da maka kawai shine duk a gari ba mafashi hukuma ba talakan garin ma ya san dilan kwaya a garin talakan garin ma ya san dilan kwaya na garin to yana kuma ga hukuma ta fi sanin kowa amma saboda yana wasu abubuwa ba so ake tafi mutane ba ya fi ka gata ma ya fi ka gata ma Allah ka tsare imaninmu ka tsare zuri'armu kuma ka shirye su sai da alƙawarin Allah duk mai sai da kuma zai gama lafiya ba wala bai isa ba na ba ku misali a kwanaki ba ma manyan ƙwayoyi ba ko mai sai da sigari a cewa wani tabako ne ka kalli rayuwarsa wallahi duk wanda ka sani tabako ka kalli rayuwarsa sai dai in daina waye tuba ta kwanan nan ma da kai kenan wani saku ba su din da aka kawo shi ba ka je ka bishi tarihin wanda suka kawo shi garin nan suna ina yanzu ina shugaban da ya fara kawo ta yaye mutu duka bin sawo zaka sha mamakin abu saboda Allah na kishin bayin sa duk mai cutar da al'umma Allah ba zai bari ya gama lafiya wala bai isa ba bai isa ba Allah ka tsare imanin Allah ka shirya da zuri'ar Allah hana su lalacewa to da aka yace fa inna darara ko yace wala ta yana miki yace a wani sal bid'a yudillahu amma mutumin da yake yin aqida ta bid'a to zai cutar da dan nashi hatta yakfur har ya madashi kafiri kana zama da a cikin yan faira kana zama a cikin yan tatsini yan kalakatu su ne abokananka to ayo da guba su mai da kake wadan kalakatu baka sani ba za su mai da kai kawai sallah ba sai kai ba za a ce maka ga wani abu ba maganar kai sallah ka sha duk abin da ka ga dama in dai kana san shehuwa ne kawai kai dan aljanna ne ba ga sai faɗa mutane ba to haka sun lalata imaninka kenan sun raba ka da musulunci amma shi wancan ɗan shaye-shayen da mai neman mata da mai yin sata ya san cewa sabo yake kuma har shi ma lokacin da ga zuwa sallah na kuka na roƙon Allah yayi masa suna yi za ga na cewa shi yanzu abin ya dame shi yana so daina ya kasa suna za su zo su gaya maka lokaci in kana hira da su yasa kana yawan jan da su kuna hira da su za su baka abu da yawa wallahi saka kuma wani daga cikin su a kana mara bayanai da gobe ta ga Allah ta lika shi ba dina kar ka tsangume su gabaki daya yace hadihi al hikima to wannan shine hikima fi kaunihi kasancewar an ce la yadlis ila al mubtadi aka hana mutun zama da dan bid'a shi dan bid'a zai lalata ka ne kai din ma ka zama dan bid'a ba tare da ka sani ba amma me yin kayan maye a shekarun baya da aka tashi lokacin da ba kai magana ta komai ba ga abasha ga kabala ga gidan tabako ga wane ne duk garin ba ko san awon ake tai ba amma mutum dubu nawa ne suke shiga gurin shi harkoki kuma ba sa shan komai ba sa neman kota karuwa a suna da yawa suna da yawa kuma anan suke wuni daga safa har dare wani a gurin yake harkokin cinikinsa domin ana ake samun kuɗi fari nan da nan da wuri amma ko sigari bai taɓa saka bakinsa ba da tana maye bare kuma karuwa amma ga ya mun daga zuwan faira ta bayyana a yanzu ka je gunda take katutu ta ce ga wata unguwa akwai manya manyan yan wannan abun ka ga angoriya ta ce karewa sai ga amai da samarin anguwar haka sai ga amai da yan mata anguwar haka to ga an tuci mutane kenan an raba ka da imanin ka kenan har mutum ya zo ce shi dan faira ne zai faɗa haka eh ce shi dan faira ne baya jin kunya saboda ya dauka akan da da yake da ya ce maka shi dan tsitsina ne dan kalakata ne shi qur'ani tsalla kuma sai ga magar daga to ka gani Allah ka tsare imanin ya ce amma ya tafi ila sahibin sunna amma idan zai zauna a gurin mutanen sunna wa in kana na kisan fi dinihi ko da mai shi sunnan nan mutumin sunna ne amma mutum ne mai nakasu a addini wa imanihi da imaninsa ma'ana na yin sabo kenan ko fainar darara alladhi ya hasulu bi mudalatatihi almubtadi ashadd min ad-darar alladhi ya hasulu mimme sahibus sunna al-asi yace illar da mutum zai samu a sakamakon zama da ɗan bidi'a mai aƙidar bidi'a to ya fi muni ya fi illa sama da illar da mutum zai iya samu a zama da mai aƙidar sunna amma kuma mai sabo yana shan kayan maye yana yin kaza yana yin zina yana yin abin sata yana yin tata wata rana man jafar Allah da gaske ba da labari sun je wa'azi farkon da'awar izala a fage za a yi wa'azi an san fage a Kano ai ta daga cikin anguwa da suke da tsauri da sauran abubuwa za a yi wa'azi a wani masallaci suka ce wallahi ba ya sa ai ba yan unguwar dan me za a yi wa'azin sunna a ce ba dariqa ba izala aka fara jifa da duwatsu sai wani dan daba gawatacce a fage kowa san shi yazo ya ce wai me aiki aka ce wai wa'azi za a yi anan shi wai kaza kaza ya ce ah to ba musulunci ba ne in kun isa je su gangara sabon gari mana ga giya ga kaza a je a hana mana yanzu kawai shiga cikin fili ya ce malam ku yi karatunku in ga wanda ya sai hana ku a unguwan nan wallahi kuma lokacin ma a cikin mayansa yake da sholinsa ma a hannu ya rike gariyansa kawai ya tsaya in dan iska ta fa abuja ce masa kai kaurawa ne ne a gurin fice kai daga mutane burki ya rike saboda in yake cewa ka zo gumma ce sai ya kashe mutum haka gashi ba kaga yanzu wannan yana da sunna a ransa amma aikin sako yake ina fata an gane jan wannan zai sa ya zama wani lokaci mutumin kirki kuma an yi da yawa wani malami ya bada labari sun je wata ungwala gina masallaci an juya kayan aiki sai ka tafi kun ga wallahi anguwan nan barayi ne da mu yaran anguwar akwai yan daba a gefen mu saboda ka hira ku dauko mai gadi da bindiga da wayar ku zo ku aje su ya ce wayar shugaban dabar aka ce wannan yace a nemo marshi kawai zai nemo shi suka tafa suka gaisa masa irin yaran babayan haka dama ake ai in ka je ka zaka musu haka da gasar su ai eh sa'a ne gode ce Allah tsare lamma eh Allah tsare lamma ya abin goje aka yi ce ai an ce mun a unguwan nan kai ne shugaban yan tsaro na unguwan nan gaba daya in dai ka ce ba zai yi ba ba a sabe ce wa ya isa ai ba haife shi ba wallahi eh to za mu gina masallaci ne kaga wannan duwatsun da kaza da kazan nan na danka su a hannunka saboda ɗakin Allah za a yi sai sai lamma kawai ba shi wani abu sai ga wannan wannan kuma ka ci abinci kawai saka tafi ya ce wallahi ba ku da matsala har aka gama ginin ko bulo ɗaya ba sata ba anguwa kafin a gama ginin shi wannan shugaban yan daban ya zama ustazu an gama ginin masallaci ta gaba hiladin a masallaci ma saboda salon da'awa haka nan ba aya aka zamar ba jan shi aka yi da mu'amala sai aka iya yarensa sai aka jawo hijika eh sai lamma ba amma kai ka zai zafinka yana shan abinsa ka zo ka tsangwame shi ka kyare shi ai sai zo ci amma duka an kai wasa ana ka sakar amma zan kasar gurin su kawai Allah zai albari ya bada labari shi malaka natinsa ya ce wani gune a Zariya in magariba ta yi ba wanda ya sai ba gurin kawai yan taba ne wata ran kawai babar ɗinsa kamar karfe goma ya haɗin dare kawai gangaro suka taso sun ɗauka irin za a ci banzan nan ne kawai hita ka burke a ai malam ne ce eh wallahi ni ne to malam kai ne kai ka ce ah muna karatu kullun a masallaci ban taba ganin ku ba shi yasa daga cewa kai kai yau din nan dole in zo da kaina gurin ku in karantar da ku wallahi ai ku namu ne ce wallahi haka ne malam ce to corona ne karatu kafin ka ce sati daya duk sun tuba sun daina daba sun da masallacin mala albani to haka ake da'awa ai ba a kyaran mutum ai tunda ai musulmi ne akwai musuluncin a ransa ya gamu da waɗansu abubuwa da suka dashi a layin can to ba barin za ka yi bai tafi layin shaɗan ɗin ba to haka ake saka zaka koyi yarar kansu kana musu ihsani kana jan su kana musu jawabi suna ganewa ai za ga akalla sun rage wani abu to haka ake saka an samu da'awa ta yi aikin da ake bukata amma wanda yake layin bid'a fa baka saka mar wannan ba dan shi da ku ta musu da shi ka faɗa ya faɗa ga ƙarshe ma ba za ku fahimci junku ba Allah ka tsare imanin ina miki yace ina eh li anna sahibal bid'a bid'a ko yad'uka ila al bid'a domin dan bid'a ka tare da shi zai na kiranka ne zuwa aikata bid'a wa ila mu khalafa da kitabi wa sunna zai na kiranka ne akan ka bar qur'ani da hadisi ka saba musu yazo ya ce maka kai ka damu da wani sallah ka je ka sallar ka munan muna da wani asraru haka suke kiran mutane yayi muna da wadansu asraru wata addu'a ce kwaya ɗaya idan kai ta da safi to ba ma maganar sallah ba inda za ka mutu ma to dole sai an samu an maka wani ƙarin abubuwa saboda kalaranka ma ya fi ƙarfin duk wani wanda ya ibada a wannan yini haka zai koya maka za ga tun kana ganin abin kamar wasa tunda mutum yaro ne ko na abokan saka sai ga daga bashi ma fara ɗauka tunda a cikin su ke rayuwa sai ka nisa baka wani wuridi a ɗawa haɗa ka da wani sarbi ka ta fama da shi ba ji ba gani sallah sai san da ka ga dama sauran abubuwa ba ruwanka saboda an ce ga wani wuridi kafa ɗaya ya fi karanta qur'ani sau dubu shida lada kaga an raba ka da qur'ani kenan kaga me zaka da karatun qur'ani kaga ba zaka yi ba kenan to haka shine sharrin bid'a zaka mutane sun ci dan bid'a ba abin zama bane ya ce wa a ce an mal'asi shi ku mai sabo fa inna huko yi haddiruka min alkitabi wa sunna ko wa yi haddiruka min albidai ko min almittiba'i sunna abada ya ce amma shi al'asi fa inna hula yi haddiruka min alkitabi wa sunna shi mai yin sabo mai aikata shaye-shaye ko mai yin sata ko mai yin kaza da kaza na sabo wanda ba bid'a din ba shi har abada ba zai hana ka bin Qur'ani da hadisi ba zai hana ka ba har ma zaka na burge shi sai kai ustaz kai fa ku fa abun naku ne ni ma ina sha'awar abun naku kawai da ni ba zan iya bane kawai ba ruwan ku ku hankalin ku akan shi haka zai ga maka baki da baki wallahi wallahi ni abun ku na burge amma abun ne kawai da ni mu mun riga mun yi nisa ne kuma na addu'a haka zai faɗa maka saboda ya san ba akan daidai yake ba amma ba zai hana ka yin abubuwa na ibada ba ba da hana kan abubuwa na sunna ba abubuwa na duk ba da hana ka ba kawai da shi sabansa yake kuma shi ma kansa ya san cewa ba daidai yake ba kuma zai gara maka cewa akwai daɗi har zaka ya ce maka kai yanzu baka shan komai abin da nake hamba ruwa ba kuma kana bacci ci mai daɗi ma da ma shine saboda shi ba zai iya ba sai ya sha kaza sai ya sha kaza da haɗe yake sha yanzu ya koma guda biyu da uku yake sha ya koma guda goma ta yi tsada ya canza kala kaza haka da ta fama da rayuwarsa yana cikin kunci da wahala duk abin da ya samu a duniya a gurin kayan ma yake karewa yasa duk dan ma ga baya baya isa mallakar kuɗi a hannunsa ba iya da kuɗi a hannunsa da ya samu zai je a masa in yana shan kwaya kwaɗe da kafin ka ce sati biyu ya koma shan biyu ya koma guda uku ya koma guda goma kai har akwai zai iya ɓare kwaya guda ɗari ya sa a bakinsa ya tuna ta da ɓarin goro lokacin muna zuwa kasuwanni mun zauna da irin waɗannan masu cin shan baliyon ya sa guda hamsin a baki tauna ta a lokacin saboda ta kansa ya riga ya zama rikitacce ya riga ya haukace amma shi kansa ya san me ba daidai yake ba kuma sabo yake kuma yana fatan Allah gafarta masa saka dan tayi hawo mu sun yi sai mun dage da addu'a haka zai faɗa maka saboda ya san sabo yake to shi kuma Allah ya yi ni'imarsa idan kasancewa sabo kake masa ina fata an gane to zai gafarta maka sabanin shi wancan kuma ya dauka cewa addini yake har ma yana ganin wanda baya bin layin da yake kai shi wuta ma zai je kaga tsakanin akwai bambanci da yawa kenan ya ce lalata hadurka mitibai suna kuma shi mai yin sabo ba zai hana ka bin sunna ba har abada ya ce fafihi ko farkun tsakanin waɗannan abokan zama guda biyu ya ce akwai bambanci bai taujihi haza wa taujihi haza tsakanin zama da mai yin sabo da kuma zama da mai yin bida ya ce gayatu ma ya kunu annahu qadidar su ko yuhasinu laka fil ma'asi faqat ƙarshen abin da ɗan shaye-shaye zai ma ko mai aikata sabo shi ne kun nuna muka cewa ai akwai jin daɗi a ciki yanzu ka ce mai shan kayan maye wai idan ka sha mai kuke ji ce ka ai akwai wata ƙwaya sunanta wai sarauta eh wayan kai halaka da ka zama kamar sarki ka ji ƙarya fa kai talaka ɗan talaka kawai tabbas daga kana fama da ranka wai sarauta ne zaka a wannan yini in ya shata zai ji kamar hine sarki a garin nan zaka ba zai kowa magana ba baya yi kowa magana a ranar zai koma ɗaki ne ɓata ransa kawai ko zai ce maka kalalla san ka je ka tashan wahala ɗan wahala kawai ani ba abin da ya damun kawai in danna moka ta lanza na ɓata rai kawai shi abin da ka barunsa zai ji kawai furi zai ji ya samu wani fuleja na shirme kuma abin ya sake shi to zai ji kuma ya gaskin damuwa da kunci ta ɓacin rai ba zai ƙara jin daɗi ban ba ƙara samu ya sha ba to haka yau zai zama wani ba a duniya yau zai tara kuɗi a duniya yau zai sabon kaya yau zai ci gini yau zai gida yau zai taimaki masa babu haka to an ɓata shi kenan Allah na ta masa rayuwa kenan ne suka ta ga kowa duk abin da mutum yake yi to akwai abin da yake so cimma ko idan mutum yana layin ilimi ne so ake zace ya zama mai malami kana layin kasuwanci to ita kaza mai mai kuɗi kana layin kaza to ita kaza maka kaza to shi ɗin shaye-shaye me manufarsa me ga so ya zama shi to shi ne shi ne shirme ɗin kenan ko da zambon mali ya tara gashi ya zubo su ya hauka ce baya wanka baya wanki yana shirme haka duka hauka ne to shine suka ce iya zama da mai sabo kawai da nuna maka cewa wannan sabon akwai daɗi in yana yana jin kule da yana jin daɗi amma in daga ku da rika jin haushin kansa da kansa a ƙarshe Allah tsare mu yace amma innahu yuhaddiruka min as-sunna fala amma a ce mai yin sabo yazo ya hana ka bin sunna kuma nan babu yace la yuhaddiruka min as-sunna ba zai hana ka bin sunna ba bal ya tarimu sunna kai mai saban kansa mara girma sunna yanzu ga hatta duk ɗin shashen da ka sani za ga in kai maganar manzan Allah ka cinye wani salati ma na girmamawa ma ina ga ta sunan mutum muhamman ma saka suna suna mai da sunan ma muhamman wannan ai babban suna ne suna mutunta sunan manzan Allah tare da kuma ɗin shaye-shaye ne ɗin shaye-shaye ne amma kuma ga shirab a cikin maye amma na wai kokarin kare manzon Allah ke a haka din kaga ahlus sunna ne shi amma sabo kuma yake to wanda yake layin da ya shafi ba kuma misali a ce dan tsitsina ne shi dan kalakata ne ina ruhi da hadisin manzon Allah in ka faɗa mazakin hizai kaga ne haika ga ba sun kiba manzon Allah ba shi amma kuma gashi nan baya yin wa'antan saba to yasa zama da irin su illa ce a cikin addininka zai kai kai baroka ne Allah tsare imanin yace yu'azzimu sunna zaka samu yana girma sunna duda ba zai aikata ba bi kalal mubtadi sabanin dan bid'a shi dan bid'a a duniya abin da ya tsana ka faɗa ma shi daga ce sunna in kace sunna ka zaka yaran sabaci to waye ba dan sunna ba a'a ba da haka ake nufi shi abin da ya tsana ka ce masa sunna yace fa innahu la yu'azzimu sunna duk dan bid'a ba ya girma sunna hasali ma fada yake da sunna domin suka ce malamai duk wanda yake yin bid'a to san da zai bid'a guda daya to yana yakar sunna guda daya ne in ya karo bid'a biyu to ya yaki sunnoni biyu in ya karo bid'a uku to ya yaki sunnoni uku ne saboda duk abin da manzo Allah ya kawo shi ya rayu a kansa ya koyar da al'ummar sa shi kuma dan bid'a to su yake bi kirurushewa zai ce maka ga wani salati na manzon Allah ne amma kuma ba irin wanda manzon Allah ya koyar zai koya maka ba haka me yake nufi ya raba ka da manzon Allah kamar ya ce manzon Allah bai iya ba sai shi nasu ne suka iya kuna ina fata kuna ganewa ga wani abu na nau'in ibada amma wannan naku ai wahala ne ko kuna da ilimin zahiri ne mu muna da ilimin asraru da batini haka zai ce muka eh asraru zaka shi suna kan ilimin batini ne ba ilimin haƙiƙa kaza kaza da sauransu sai gina kama kudinsu abubuwa garibai wanda ba kama taɓa jinsu ba sai ta muka ayo ita wannan addu'a ai jalabi ce ai addu'a ce dafa'i jalabi ɗaya jin ga gajar ruɗa ka ba ka san me ya faɗa ba yana fama ya tara gashinsa ya yi saka waɗansu shirme a wuyansa yana fama da ransa kuma yana jin haushin duk wanda ya ce shi suna kawai zai ina fata an gane ya liƙa hoton wani a riga ya race hoton wani a wuya ya manna hoton wani a gidansa ya manna a cikin motarsa ya manna a abin hawansa a kofa ko ininsa hoton wani kuma kudirinsa shine shi wannan na hoton shi zai sa ya samu saukar alherai da kuma daukewar masifu hago na shi ne karshen bata kenan ka kama Allah kaɗai manzala ya ga wani daga cikin sahabbai ya saka wani abu a hannu kaman warwaro na tagulla in ku kuma kuma ta ba shekarun baya da na ka fi yan biyu sai a ji a so musu wani karfi a yan makera wai wai an jima ana abu fa Allah ka tsare imanin babu karatu sosai wai wannan wani abu ne daban to irin shi aka ba ya saka wai shi wannan abun wai maganin rigakafin wani ciwo ne Allah ce me wannan hannunka ya ce ya manzo Allah rigakafin wani maganin ciwo kaza ne ya ce tsince ka jefar ba abin da zai kara ma sai wahala kuma wallahi in ka mutu da shi a hannunka ba za ka rabauta ba mana kudirinka na cewa wannan zai hana ka kamuwa da jinyar ko kuma zai yaye jinyar kaga ka dauka ba Allah bane zai baka lafiya kenan wani abu ne zai baka to ya raba ka da Allah na fata kun gane to yau mace da wanda za ta hoton wani a jikinsa yana ji a ran cewa zantowar hoton a jikinsa zai sa samu albarka ko zai katon kuɗe masa masifu da sharri haka duk ɗaya ne ke ya sa kawai ka dogara ga Allah shi kaɗai addu'i mun zalla ya karantar ka yi su ka kiyaye duk abin da yake na gagamuwa da jinya ka kaurace masa abin da yake janu hanya lafiya ka bi ka yi addu'a ka zauna lafiya in kana yi iyayenka abu ya faru suka ce kawai to wannan kaddara ce na fata an gane za ka to yaya za a yi ta kuma a roƙi allah ya yaye amma an ka zo aka shiga ta to ai tun da kuna taɓa shugunne a kun gamu da kaza kenan haka suke faɗa kaga ai an shiga layin da ba na daidai ba kenan kisa ba mai zama lafiya a duniya sai kana bin sunnar manzon Allah zaka ji ka a waye kuma hankalinka a kwance kuma idan ka abu darakal baka jin wani damuwa saboda komai da zai faru da kai manzon Allah ya haska maka shi tunka abin ya faru in ba manzon Allah ba waye zai baka koshin din da za a maka ma a kabari sai da ya faɗa maka kuma ya maka ga amsoshin su duk duniya ba malamin da taba kan ba manzon Allah ba yanzu malami idan yana so bai ba rikita ku tsabar shi ba shi da tausayi ma abinda ka sani masu yin murna shi kuma shi din ne wadanda kai ka shi ne sai manzo Allah ba ka jikan tasowa ba zai ta maka ga abinda za a jarraba ka a jarraba ka kuma ga amsoshin su saboda haka kai working din su kamar ka samu kwararren malamin lissafi ne in ya rubuta ma koshin sai rubuta maka kuma amsa kasa sai sai kai working for kai tafi sai barka ya gama ga jarrabawar ga amsar amma ka bi matakan da zaka bi ka sauke ya bi balansin wannan abin da ya rubuta shine aikin da yake gaban ka kuma Allah shi haka haka yi mutane yanzu na ga abin da zai faru a duniya ga maganin abin in ya faru kaga bai barku a cikin duhu ba yake cewa sahabbansa na barku akan wata hanya mai haske mai fadi da rana ma da daddare ma kamar sha biyu rana take mana tarce saboda da ilimi ake gani a hanyar ba wai da ida ba ka san gani na ilimi ya fi ganin ida muhimmanci sai ka samu makafi manya-manyan malamai baya gani kuma a malami ne kuma da kowane fanni na ilimin addinin musulunci ga kuma mai ido da sani ba saboda ka da wannan basirar tun to shi ga zan karanta da mu duk wani abu da ya same ka daga haihuwarka har koma ka ga Allah kuma nuna maka ga hanyar da zaka bi to me ya rage muni me ya rage maka shine ka zo ka bi manzon Allah wannan shine da'awar ahlus sunna kullum ba ka bi shi ba ba ka bi malaminsa ba a ka bi manzan Allah don ka samu ya cece mu ran tashin kiyama sallallahu alaihi wasallam mu ce salin alim insha Allah Allah ka tabbatar da mu akan sunna ka kare mu daga aikata bid'a kowace iri ce ka yaye mana ita Allah ka kore ta Allah ka tsare imanin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi